من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake karawar mu wannan yammaci na lahadi cikin wannan wata mai tarin albarka wato wata ramadan wanda yau goma sha bakwai ne ga wata ramadanu na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta 1441 gashi Allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka saba zama don mu tunatar da kanunmu mu rusina mu saurari fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki karkashin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an wallafar shehin malami abubakar mahmud gumi allah maɗaukaki ya gafarta masa to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratul ahzabi haka ne ko a darasinmu na baya mun tsaya daidai kan aya ta goma sha biyu don haka yau matashiyarmu ita ce aya ta sha uku a wannan sura muna roƙon allah ta baraka wa ta'ala ya sa karatun muna yin sa ne don neman yardarsa ya sanya ƙur'ani ya zan hujja gare mu ba a kanmu ba musibin da muke ciki allah maɗaukaki ya jaye mana takunkumi da ake ƙaƙaba mana muna roƙon allah maɗaukaki ya ganar da shugabanni a nasu nazarin da hange da masu ba su shawara wasu suna ba da shawara ta gaskiya yawanci kuma shawarwarin da ake bayarwa yanzu ƙire ce musamman masu rubuce-rubuce a intanet mutum zai ce an mutu mutum ɗari ko uku ko abin da ya kama da haka to idan ya je ya sa aka yi wani abu aka hana mutane yadda za su samu abin da za su ci cutar corona ba ta kasu ba yunwa ta kashe su to ya sani shi ya ɗauki wannan nauyi allah ka shirya da mu aran ma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا na'am فارجعوا واستاذن فريق منهم
haka yake ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا jazakumullahu khaira Allah madaukaki yace wa iz qalat ta'ifatun minhu Allah yace wa manzansu sallallahu alaihi wa sallama ka ambatawa al'ummar ka ya Muhammadu yayin da wasu jama'a daga cikin munafikai suke cewa ya ahla yathriba sunan Madina ne gabanin musulunci bayan manzon Allah ya soke wannan sunan amma a gazawatul ahzab munafikai sai suka dawo da shi ya ahla yathriba wa hiya ardul madina kaji ko walam tusrab lil alamiyya yathriban nan alami ce ba ta sarrafuwa wa wazan al fi'li haka kuma awun fi'lin yake sumiyat bismi rajulin min al amalika an ambace ta a wancan lokacin da suna ya riba sunan wani mutum ne ba a malike ya ce undur mirkatul mafatihu sharhu mishkatul masabe a mujalladi na tara shafi 224 wa fathul bari li ibn al-hajar ko ka duba fathul bari na ibn al-hajar al-asqalani ko mujalladi na hudu shafi 87 to sai suka ce ya ahala yasriba kana nazalha fi qadimin zaman shi wannan mutum ba amalike ya ya sauka a garin Madina a tsohon zamani wakila yasriba ismu li nafsi madina wasu ka ce a'a ba sunan wannan ba amaliken bane sunan madinan ce wa kan naha annabi sallallahu alaihi wa sallama an tusamma bi hadha al-ism annabi ya hana kuma a kirata da wannan suna na yasriba lima fihi min at-tasrib saboda abin da yake ciki na ainihin alama ta wahala fa fil hadithin ladhi akhrajahu al-bukhari ya zo hadithin da imam al-bukhari ya fitar da muslimu an zaid ibn thabit radiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها طيبة تنفي الخبث ita madina ba ya saribat ba ce sunanta aiba mai daɗi mai ƙanshi tana kore duk wani mummunan abu madina kama tamfin naru alkubutas fidda kamar yadda wutar makera take wanke dattin da yake jikin azurfa to haka madina in ka je ka zauna duk zunubinka sai a wanke maka ka zama sukal ka koma mutumin allah وهو التقريء والتوبيخ معنى تثريب شين نركو دبرجي فذكرها بهذا الاسم مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم sai suka kira ta da wannan suna don sabawa annabi wa addalu anhu ila ismin ladhi kanat tud'a bihi qadiman suka baude suka karkata zuwa ga tsohon suna da ake kiranta a zamanin da ma'ana yi anhu tare da cewa annabi ya yi hani wati mali kubuhi da kuma yadda sunan ya kumshi muni bishtiƙaƙihi minas tsarbin lazihuwan launu saboda an ciro an yi ishtiƙaƙin sunan daga tsarbu ma'anansa allaunu zargi wata anibi da tsanani dubi lamba ta uku ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه البيهقي في سننه يا ذو حديث ingantacce wanda Imam al-Baihaqi ya fitar cikin sunan nasa hadisi na 17863 an Zaid bin Thabit radiyallahu anhu lamma kharaja Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ila Uhud raja'a qaumun min min tariqin yayin da annabi ya fita zuwa dutsen Uhud sai wasu mutane suka dawo ta wata hanya fakana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fihim firqatayn sabon manzon Allah sai suka rabu kashi biyu firqatun taqulu naqatulu wasu daga cikin sabai suka ce mu kashe su wa firqatun taqulu la naqatuluhum wasu suka ce akar mu kasu fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah wanda ya buwa ya ɗaukaka ya saukar da aya fama lakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu me ya same ku kuka zama bangare biyu akan sha'anin munafikai wallahu arkasahum bima kasabu ai Allah ya mai da su zuwa da hukuncin kafirci saboda abin da suka tsoruwurta saboda irin aikin da suka yi mummuna qala shafi'i imamu shafi'i yace thumma shahidu ma'ahu yawmal khandaq suka fita tare da annabi ranar yakin yau ta barno fatakallamu biha fatakallamu bima haka Allah azza wa jalla fi kaulihim sai suka yi magana da abin da Allah ya kaito a fadin su da suka ce ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura suka ce abinda Allah da manzansa suka yi mana alkawari ba komai bane face yaudara Allah ka shirye da dan adam kenan ubangijin da ya halitta shi qala shaykh فلما اشتد البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه yayin da bala'i ya tsanani ga annabi da sahabbansa nafaqa nasun kathirun jama'a mutane da yawa suka yi munafurci wa takallamu bi kalamin qabihin suka faɗi munanan maganganu falamma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma fihi an-nasu min al-bala'i wad-darr yayin da annabi ga irin tsananin bala'i da cutar da mutane ke ciki ja'ala yubashiruhum wa yaqul sai annabi yazan yana musu albishir yana musu bishara yana cewa wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da wadda numfashi na ke hannunsa la yakhrujan la yakhruju Allahu ankum wallahi Allah zai yaye muku ma turiduna fi min ash-shiddati wal bala abinda kuma tarawna min ash-shiddati abin da kuke gani na tsananin nan da bala'i Allah zai yaye mu annabi ke kaga sabanin mu yanzu ko akan corona sai dai a faɗi ci gaba zai ce ai abu ne mutane nan da lokaci kaza abun zai kai kaza ka ce Allah zai yaye kuma zai yaye ya danganta ga bakinka da imaninka da ubangijinka kai irin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kai in bala'i ya zo ko musiba ba sai ka sa cambu a bakinka da safar hannu kana kyamar dan uwanka kana gudun sahu kana rab sai Allah ya kawo kariya su ma malaman sun sani ba kadda za su yi ne kawai Allah ka shiryar da mu wallahi in ka yadda da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na addu'a ba abin da zai same ka sai dai in kaddara ce dama wannan ku ko da du'a'in ko babu za a tafi da haka sai annabi ya ce ku yi haƙuri abinda kuke ciki na tsanani da bala'i Allah zai yayi fa inni la arju an adufa bil baitil atiq aminan kaji ko domin ni ina kauna ina fata zan yi dawafi a ainihin baitul atiq kaba kenan incaccen daki dan ba wanda ya taba cin makka da yaki shi yasa ake cewa wal yadawafu bil baitul atiq aminan cikin aminci da ba isa ba wa an yadfa Allahu azza wa jalla mafatihal ka'ba Allah zai kawo makullai na wannan daki wato na ƙaba wala ya halukanna lahul kisra wa kaisar manyan arna ne wayanda suke ba sa so a yi sallah ba sa son tauhidi ba sa so a ce labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak ba sa son wannan yace wallahi Allah zai karya su zai karya kisra zai karya ainihin kaisar walatun fi kunna kunuza kuma fi sabilillah tarin arzikin da ku suka tara za ku zo ku ainihin kashe shi a hanyar addinin Allah faƙala rajulun mimman ma'ahu li ashabihi wani mutum daga cikin waɗanda ke tare da annabi sai gaya wa sabansa ala ta'ajabuna min muhammadin wannan labarin da annabi ya faɗa ce yanzu ba ku al'ajabin maganar muhammadu kun ji abin da yake faɗa wai za a karya kaisar da ainihin wato kisra shugaba ne a rum da farisa ya iduna an na duba bilbaitul atiq yana mana alkawari wai za mu yi dawafi a ɗakin kaba wannan kusima kununa farisa wa rum ka gani ko za mu raba taskar arzikin ƙasar farisa da rumu wani hannu hahuna alhali muna nan la ya manu ahaduna an yazhaba ila za'idin alhali yanzu ɗaya mu bai da aminci in zai je ba haya jeji ko zai je lafiya ya dawo lafiya wallahi lam ya'iduna illa gurura sai rantsuwa da Allah ya ce wallahi ba wani alkawari da annabi yake mana sai yaudara da rudi wa qala al-akharuna mimman ma'ahu wasu daga wanda ke tare da shi sai suka ce idan lana fa inna buyutana aura kaji sai suka ce wai annabi ya musu izini domin gidajensu auratun danda ne wato a fili gida yake ana kallon gidan shine danda وقال الآخرون يا أهل يثرب لا مقام ولا مقام لكم فارجعوا يا ku mutan Madina ba ku da ta zama ba ku da gun zama ku koma garin ku wasamma ibn ishaq alqa'ila al-awwal ibn ishaq sai ya ambaci mai magana ta farko mut'ab ibn kaisar wal qa'il thani aus ibn qaida wannan su ne suka faɗi wayannan miyagun maganganu wadda sun yi muni Allah ya raba mu da su to shine Allah madaukaki yace sun ce wa ya ahla yathriba ya ku mutanen madina haka ne ko la muqama lakum bi dhammil mimi wa qura bi fatiha da fata ka karanta ko na ɗaya ne yace qara hafsun bi dhammil ula muƙama waƙara albakon bifatai ha maƙama yi kenan bambancin kira a ne bismillah ai la'ika mata wala makanata ba ku da gun zama ba ku da guri farji'u ila manazilikum min al-madina ku koma gidajenku a madina wa kanu kharaju ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ila sila'i jabal sun fito tare da annabi kan kololuwar dutse kharij al-madinati a wajen madina liqitalin dan yaki wa yasta'dinu fariqun minhum an-nabiyya fi ruju'i wasu bangare daga cikin su sai suka zan suna neman izinin annabi za su koma yaquluna inna buyutana aura ay ghayru hasina suka ce gidansu ba a katange ke ba babu tsaro yuksha alaiha suna jin tsoro kana ta'ala ta Allah ce wa ma hiya bi auratin gidansu ba danda bane in yuriduna illa firara ba komai suke nufi ba gudu suke so su yi a wajen yaki sun ji tsoron arna walau dukilat alaihi min aqdariha da za a shigo musu za a shigo da su madina min aqdariha ta sasekunta aina wahiha nahiyoyinta thumma su'ilul fitnata wai a ce a zo garin madina a tambaye su waye zai yi ridda ai sa'alahumud dakhiluna alfitna ai ar-ridda wa muqatalatal muslimina fi ridda siyaqi musulmi la atawha da sai su yadda bil qasri wa qura bil majdi ai adauha wa fa'aluha da sun yi haka wa ma talabbathu biha ba za su zauna ba a cikin garin Madina ai bijtina biha ai la asra'ul ijabata ila shirk da ba za su zauna wani dogon lokaci ba sai su gaggawar amsawa cewa su yi ridda su yaƙi musulmi ila shirki haka ne ko ɗaibatun ɗaibatun bihi nufusu sun yi hakan kuma suna masu jin daɗi a ransu إلا يسيرا أي زمنا قليلا ثم إن إن من أتى الفتنة سنود يزي وفتنة وأدخل نفسه فيها تهلكه wanda ya ja fitina ya shiga ciki to shi za ta halakar wala yantaziruna illa qalila ba zai wato ba zai saurari komai ba sai dan lokaci kankani ya auka cikin bala'insa Allah ya tsare mu ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل حقيقه sun yi wa Allah alkawari gabanin wannan ai halafu min qabli gazwatil khandaq sun yi rantsuwa gabanin yakin khandaq la la yuwalluna al'adbara cewa in sun je wajen yaki ba za su gudu su juya baya ba wa kana ahdullahi mas'ula alkawarin Allah kuwa abin tambaya ne anil wafa'i bihi dangane da cika shi na'am
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل na'am وإذا لا تمتعون إلا قليلا haka yake قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة haka ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا haka yake قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا Hmm.
ولا ياتون البأس إلا قليلا haka أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت fa'iza zahaba al-qawm فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حجاب نشحة على الخير haka yake أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم Hmm.
وكان ذلك على الله يسيرا lalle يحسبون الأحزاب لم يذهبوا Mhm.
وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم haka yake يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا Allah raba mu da munafurci Allah madaukaki yace kullun yanfa'akumul firaru ba suna so su gudu ba su bar annabi a gazawatul ahzab Allah ce ka gaya musu in ma kun gudu gudun ba zai muku amfani ba in farartum min al-maut ba a gujewa mutuwa in ka gudu wa mutuwa ba yanzu kana tattoshe hancin gaba sai ka gama annobar ta kare haka kawai sai ka sha ruwan sanyi ka mutu ya kenan Allah ce aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada kai dai ka iya yin ka kai dan technology ne ka san ilimin science ka san waye kuma duk yawanci theory ne na wani kato wanda bai iya bismillah ba baya tsarki ka yarda da shi fiye da abin da addini ya taho da shi Allah ka shirye da mu Allah ya ce kullun yafa'akumul firaru in farartum min al-maut kace da su ya Muhammad gudu fa ba zai taba amfanar da ku ba in ma kun guje wa mutuwa awul qatali ko kun guje wa kisa din wa idan ai in farartum in kuka gudu la tumatta'una ba za ku taba jin dadi ba fi duniya ba da firarikum bayan kun gudu illa qalila sai dan kadan baqiyati ajalikum sauran ajalinka ne zaka dan ji dadin kaga kuma ka bar aikin da Allah ya ce ka yi a baya da ka yi in kai shahada aljanna buɗe in baka mutu ba ka samu izza da ƙarfi kul man zallazi ya'simukum Allah ya sake cewa annabi ka faɗa musu waye ne zai tsare ku ay yujirukum waye ke tsare ku min Allah daga Allah in arada bikum su'a in Allah ya nufe ku da wani mugun abu waye sai tsare ku halaka wa hazima ko a dora muku karaya a wajen yaki ku tsorita aw yusibukum bisu'in in arada bikum rahma ko waye sai samu ya samar muku wani mummunan abu in har Allah ya nufe ku da rahama ko alheri babu wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan ba za ka taɓa sama musu wani majibinci ba koma bayan Allah yanfa'uhum wadda zai amfanar da su wala nasira ko mai taimako yarfa'u dhurra anhum wadda zai ije wannan cutar gaban su daka komi na Allah ne kad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina haqiqa Allah ya san wayanda suke kawo jinkiri ay musabbibina kad ya'lamu kad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum hakika Allah ya san masu jinkiri daga cikinku wa humul munafiquna sune munafikai duk abin da ake ce su ba za ka gansu sun tashi da kazar kazar suna yi ba wal qa'ilina li ikhwanihim Allah ya san waɗanda suke cewa ƴan uwansu halumma ilaina ku taho wajen mu wala ya'tuna al ba'sa ba sa zuwa wajen jihadi illa qalila sai dan kadan ay riya'an wa sum'a sai dai in za a yi riya ko za su je don su fada ka dabihim fi kulli amri kamar yadda haka ɗabi'arsu take a kowane al'amari fi hida'atullahi wa rasulihi wato kamar yadda al'adarsu take cikin duk wani lamarin da a cikinsa akwai bin Allah da bin manzon Allah sun suna tasbidi kama fi kaulihi ta'ala kamar yadda Allah madaukake ce innal munafiqina yuqadi'una Allah wa huwa khadi'uhum lalle munafikai suna yaudarar Allah wa huwa qadihum Allah yana mayar musu sakamakon yaudararsu wa idza kamu ila salati kamu kusala ka gani ko munafiki in ya tashi sallah da kasala da ganda in ya ga masallaci ana cika ruku'u da sujada ba wai sai dogon karatu ba ba zai je ba shi ya fi son sallah irin ta gargajiya Allahu akbar Allahu akbar Allahu rahmanu Allahu akbar assalamu alaikum an gama sallah baya so a nutsu lokacin da za a yi sallah yura'unan nasa suna yi wa mutane riya wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa ambaton Allah sai dan kadan wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukaki da yace fawailul lil musallin azaba bone ya tabbata ga wasu masallata amma fa ba duka ba sai Allah ce allazina hum an salatihim sahun wanda suke rafkana a cikin sallarsu mutum yana sallah bai san sallah yake ba yana sose sose yana waiwaye waiwaye yana kalle kalle bai damu da nutsuwa da kushu'i ba a sallah ya shiga cikin fawailul musallin allazina hum yura'un wanda suke riya da sallarsu suna sallah ne dan a gani a ce su masallata ne wa yamna'una al-ma'un kuma suna hana taimako duk mai hana taimako maryaci ne kuma munafiki ne Allah ya baka ya ce ka bayar kuma ka ki bayarwa Allah kiyaye wa qawluhu ta'ala wallazina yunfikuna amwalahum ri'a an-nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa'anda suke ciyar da dukiyoyinsu ba fi sabilillahi ba a'a ri'a'an nasi kaga maf'ulun min ajalihi wai suna yi ne dan su yi wa mutane riya kamar irin ciyar wanda ake yanzu mutum yayi abu dan a gani a ce yana yi ka bata dukiyarka wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ba sa ba da gaskiya da Allah ba sa ba da gaskiya da ranar karshe wannan yan uwan shaidan kenan shi yasa Allah ce wa man yakuni shaidanu lahu qarinan fa sa'a qarina duk wanda shaidan ya zama abokin ribi tare da shi to abokinsa yayi muni Allah ka raba mu da abutar shaidan don haka sai Allah madaukaki yace ya san wa'annan ashihatan alaikum wato masu tsananin rowa ne gare ku shine ashihu annabi ya ce iyakum ashihu kashedinku da rowa koro wato ashihu shine har akan ka kake wa rowa Allah ya baka kudi baka ci baka sha baka wanka baka baka shiga gida mai kyau ga tarin kudi kai dai kai ta tarawa jibgi jibgi wannan na wane wannan na wane wannan to sai me wata ran sai ka ji babu kai in ba ka yi sa'a kana da mutanen kirki ba iyalanka wadda za su ma wani abu sai zama kullum ma sabo za a yi da shi ka samu kamashin wahala a shihatan alaikum suna masu tsananin rowa gare ku bil mu'awanati ba za su taɓa taimakon ku ba ai jamu shahihin wa huwa al-bakhil shine marwaci mansubun ala dhammi ne shine a shihatan din nan nasabar sa ta zargi ne au halin ko hali ne wa qara ibnu abi ablata ashihatun bil raf'i ala annahu khabaru lil mubtada' al mudmar ay hum ashihatun alaykum bil ma'una su suna muku tsananin rowa ba za su taimaka muku ba iza ja alkhawfu idan wani abu na tsoro ya zo ra'aytahum yanzuruna ilayka sai ka kalle su sai ka ga suna ta kallon ka sun kura ma ido taduru a'yunuhum idanuwan su yana jujjuyawa kallazi yughsha alayhi min al-maut kan nazari aw kadarwani allazi yughsha alayhi min al-maut kamar juyawar idan wadda alamun magagin mutuwa ya zo masa shine a sakarati annabi ce inna lil mauti la sakaratu ko fa idza zahaba al khawf idan wannan tsoron ya gushe ya tafi wahizatil ganaim aka yaki aka taro ganimu salaqukum bi alsinatin hidadin sai su dinga cutar da ku da harittansu masu tsananin kaifi su yi ta faɗin miyagun maganganu a shi hatar alal khairi masu rowar alheri ai alganimati ya tsilabuna ula'ika lam yu'minu fa ahbada Allahu a'malahum wayannan sune wadda ba su da imani ba su imani ba sai Allah ya rushe ayyukansu wa kana zalika ala Allah yasira wannan sai zan abu mai sauki a wajen Allah yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu munafikai zato suke yi wayannan rinduna ta kafirai ba su tafi ba ila makkata zuwa birnin makka li shiddati jubunihim saboda tsananin tsoron su wa khawfihim minhu wa yati al-ahzab karratan ukhra imma wannan rinduna za ta zo dawowa na daban yawadduna law annahum baduna fil arabi su munafikai burinsu ina ma su kauyawa ne suna cikin karkara suna ainihin gefe ai ka'inuna fil badiya su kasance a cikin wato badiya min haythu la tasilu ilayhi al akhbaru illa nadira in kana kauye ba za ka san labarin da duniya take ciki ba sai dan kadan kama qala Allah ta'ala kamar da Allah madaukake yace al arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasuli wallahu alimun hakim suratul tauba ko al arabu kauyawa ashaddu kufran kafircin su yafi tsanani wani faƙan munafircinsu ya fi tsanani wa ajidaru Allah ya lamu hudu da ma'anzalallahu ala rasuli kuma sun fi dacewa kar su san abin da Allah ya saukar wa manzansa saboda suna nesa da gari babu ilimi a jeji babu ilimi a ƙauye wallahu alimul hakim Allah masani ne kuma mai hikima وفي الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه ya zo cikin hadisin da bukari ya fitar cikin ingantaccen littafinsa an abi hurairata radiyallahu anhu qal kama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi salatin wa qumna ma'a imam abu hurairah yace manzon Allah ya tashi cikin wata sallah sai muka miƙe tsaye tare da shi fa qala arabiyun wa hu wa hu haka ne ko sai wani balaraban kauye ce wa huwa salatu shine sallar da za a yi Allahumma arhamni wa Muhammadan kaga irin maganar bakawai ya Allah kamar rahama ni da Muhammadu wala tarham ma'ana ahada shine wanda yafi tsari a masallaci mutane suka martsawa manzo Allah ce ku bar shi da ya kare bawalinsa ya kare fitsari annabi ya ce ku jawo ruwa a cikin karbi guga aka zo aka zuba ya ce kai ba kawai ya zo nan ba gina masallaci don a zo a yi fitsari a ciki ba da ana yi da ba yi sha'awar ka zo ka launa ba sai da ya ji daɗin abin da annabi ya mara sai ya ce allahun marhamni wa muhammadan ya Allah kamar rahama ni da muhammadu banda sauran sahabbai wala tarham ma'ana ahada kada kai wa kowa rahama mutum daya in banda mu biyu falamma sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama qala lil arabi yayin da annabi ya kare sallah sai ta yi wa bakawin nan laqad hajarta wasi'an ka tsare abu mai yalwa ka takaita shi a guda yuridu rahmatallah annabi yana nufin wannan rahmar Allah din da yace kar ai wa kowa sai shi da Muhammadu Allah ka raba mu da kauyanci na'am yas'aluna an anba'ikum ku suna tambayin labarinku ai akhbarakum ma'al kuffari walau kanu fikum inda sun kasance cikinku ma qatalu illa qalila da ba za su yaki ba sai dan kadan riya'an wa khawfan min at-ta'yir hadhihi halul munafiqin fi gazawati khandaq wannan shine halin munafikai a yakin khandaq thumma akaba ta'ala bil irshadatil qayyima sannan sai Allah ya bi bayan wannan bayani da shiryarwa masu daraja lilmu'mini ga mu'minai wasana'i lahum da yabonsu bima kamu bihi fi hadhihi al-ghazwa da irin abin da su mu'minai suke a wannan yaki fa qala yace
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله والآخر وذكر كثيرا لما رأى المؤمنون الأحزاب قال هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه haka yake فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر kuma baddalu وما بدلوا تبديلا dan me ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما to kun ga anan sai Allah madaukaki ya kira mu'minai da sifar su ta imani din mai imani bai da abun koyi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana haƙiƙa ya ku mu'minai abun koyi mai kyau ya kasance gare ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama وقال الله تعالى وادعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ka gani a lamba ta ɗaya Allah ya ce ku yi ɗa'a ga Allah ku bi Allah ku bi manzon Allah in kuka yi haka la'allakum turhamuna la'alla anan ba la tufidu taraji innama tufidu taqi in ka bi Allah ka bi manzon Allah to za ka yi maka rahama kar ka kara da shehu babu aya da ta ce a ɗihun lawa ɗihun rasula wa shehu a ramako da aya babu amma an kafaɗa shi mai shehu sai ta faɗa ai wai waliyin allah ne to wa ce abota ta wani wa ɗihun lahawar rasula ya ce ku yi wa allah ɗa'a ku yi wa manzon allah sallallahu alaihi wasallama la'allakum turhamun وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم to ka gani ma ya ku wayanda kuka yi imani ku bi Allah ku bi manzon Allah ku bi majibinta al'amura daga cikin ku shugabannin ku malaman ku masu koya muku addini ba ana nufin mai sa ka a wata layin dariƙar da zai gudda kai a hanyar manzon Allah ba fa in tanaza'tum fi shay'in har in kuka yi jayayya akan abu wannan yace halal wannan yace haram ya za a yi farduhu ila Allah a mayar da shi zuwa ga Allah shine zuwa ga littafin Allah war rasuli a mayar da shi zuwa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma da sharadi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kuna ba da gaskiya da Allah da ranar ƙarshe zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shi yafi alheri shine kuma mafi kyawun makoma wa zakkahu rabbahu sallallahu alaihi wa sallama bi qawlihi ubangijinsa ya tsarkake shi da faɗinsa da yace wa innaka la'ala khuluqin azim haka Allah ya wa annabi yace lalle kai ya Muhammadu kana kan ɗabi'u kana kan ta'ada masu girma masu kyau halayenka na gargari ne Allah ne ya faɗa akan annabinsa wa qala ta'ala in wa innaka latadi ila siratin mustaqim nan ma kaga taskiya ce Allah yake wa annabi ya ce lalle kana shirarwa zuwa ga hanya wacce take miƙaƙƙiya Allah ka bar mu tare da annabi shi yasa ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana abun koyi mai kyau ya kasance tare da ku dangane da manzon Allah ibtida'an bihi fil qitali a wajen jihadi kai koyi da annabi karka je kai sare in sara da bahaushe yake cewa katilan makatulan alkatil wal makatulu fi nari shine katilan makatula wasubat fi mawdi'ihi in an zo wajen yaki ka tabbata karka gudu kama bazala nafsahu li nusrati dinillahi kamar yadda annabi ya bada ransa dan taimakon addinin Allah fi khurujihi ila khandaq yayin da ya fita yakin khandaq وأيضا يوم أهد حكما أرانا ياكم أهد كما أخرجه البخاري في صحيحه نبينا يوم ومسلم في صحيحه عن سهل رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أهد أرانا دعك ياكم أهد أنجي ومنظم الله صلى الله عليه وسلم روني sai aka tambaye shi yaya faƙala jurhu juriha wajahun nabi sallallahu alaihi wasallam an ji wa manzon Allah fuskar an wato an jimar a fuskarsa wa kusirar rubaiyatahu an karya kuma wato fiƙarsa wa hashamat baidatu ala ra'sihi an fasa mar wani abu a kansa فكانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم يسفنا na Fatima sai ta zo tana gogewa tana wankewa annabi jini wala wa alim yamsiku yumsiku sannan aliyu yana riƙewa falamma ra'at anna ad-dama la yazidu illa kathra yayin da taga jinin abin da yake karawa sai yawa akazat hasiran sai ta samu taburmar kaba fa harakatu ta kona hatta tsara ramadan ya zama toka sun ma'alzakatu sai ta ɗanfara a jikin gurin fastam sakar damu sai jinin ya tsaya yar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallama kaji da ita ka tafi wajen jihadi kaji addini da kowa ake fita kaga kuma ta yi aiki a gurin ko yawwa faqad shujja wajhuhu an yi wa manzon Allah rotsi a fuskarsa wa kusidar rubaiyatu an karya fikarsa wa qutila ammuhu hamzatu anan aka kashe babban manzon Allah hamza wa jaa badanuhu cikinsa ya sha yunwa wa lam yakun illa sabiran mutasiba amma annabi bai zan komi ba sai yayi hakuri yana mai neman lada shakiran radiyan yana godiya ga Allah ya yadda da abin da Allah ya dora masa to wannan koyin Allah ce liman kana yarjullaha ga wanda yake kaunar ya samu lada na ubangiji wal yawmal akhirah yake jin tsoron lana karshe wa zakara Allah kathira wanda yake tunawa da Allah ko yake ambaton Allah ambato mai yawa bi khilafi man laysa kadhalika sabanin wadda ba hakan yake ba walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba yayin da masu imani suka ga rundunar kafirai sun yi ganganku qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu kaga babu tsoro a wajen su suka ce wannan shine fa abin da Allah da manzansa suka yi mana wa'adi min al-ibtila'i wan nasri na ainihin ibtila'i da kuma nasara wa sadaqa Allahu wa rasuluhu kaga sabanin munafiki suka ce Allah da manzansa sun yi gaskiya fil wa'di wajen alkawari wa ma zadahum illa imanan wa taslima wannan yawan kafirai ba abin da ya dada musu sai imani ai tasdikan bi wa'dillahi wa tasliman li amrihi sun miƙa wuya ga umarnin ubangiji min almu'minina rijalun daga cikin mu'minan nan da yake yabo akwai wasu mazaje sadaqu ma ahadullahi alaihi sun gaskatawa Allah alkawarin da suka mai wato alkawarin da suka yi wa Allah sun gaskata shi minas subati ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama cewa in an je wajen yaƙi za su tabbata tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faminhum man qada nahbahu daga cikinsu akwai wanda ya buwa bukatarsa ai mata wa kutila fi sabilillah bukatarsa dama ya mutu a karshe yayi jihadi yayi shahada wa minhum man yantazir akwai mai sauraron haka wa ma baddalu tabdila basu musanya addinin su ba musanyawa fil ahdi wa hum bi khilafi halil munafiqin wayannan su ma suna kan sabanin halin munafikai ورد في الحديث الذي أخرجه البخاري في سيه قول أنس بن مالك رضي الله عنه مغنر أنس بن مالك تاغنغلو تكين حديثي فوجدنا به wato masu ba da labari dangane da anas suka ce sai muka same shi a jikinsa muka samu ai anas bin nazar bid'an wa 80 darbatan bisayfi an duka shi da takwabi ya kai suka ko yanka tamanin da 'yan tsirari auna anatan birramhi ko suka da mashi aure metin bisami ko harbi da kibiya wa wajadna ai anas bin nazari ko kad kutila an kashe shi wa kad mutila bihil mushrikuna mushrikai sun mar mutula mutula shine in kakar mutum a sassara shi gunduwa gunduwa فما عرفه أحد إلا أخته إلا أخته ببنانه ba wanda ya sai dashi sai yar uwarsa ana bincika wanda suka yi shahada yankan yatsarsa ta gane shine banani kunna nura aw nadhunnu anna hadhihi al-ayata nazalat fihi na'am qala Anas bin Malik Anas dan Malik yace mun kasance muna zato wannan ayat ta sauka kansa ne wa fi ashbahihi da masu kama da shi min almu'minina rijalun daga cikin mu'minai akwai wasu mazaje sadaqu ma ahadullahi alaihi sun gaskata Allah irin alƙawarin da suka yi masa liyajzi Allahu as-sadiqina bi sidqihim ku dan dai Allah ya sakanya wa masu gaskiya da irin gaskiyarsu wa yu'azzibu al-munafiqina in sha'a ya yi azaba ga munafikai in yaso bi an yumitahum ala nifaqihim shine azaba su mutu suna kan munafirci ba su tuba ba kaga wanda ya mutu yana munafiki a karkashin darkil aswali yake minan nari aw ya tuba alaihim ko kuma Allah ya karbi tubansu su daina munafirci bi an yahdihum ila al-iman fa yu'minu ya shiryar da su zuwa ga imani su ba da gaskiya inna allaha kana gafuran Allah ya zan mai yawan gafara liman taba rahiman ko mai jin bihi gare shi Allah kai mana gafara na'am
ورد الله الذين كفروا بهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا حقيقي وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا
ce wa raddallahu alladhina kafaru bighaydihim Allah ya mayar wa kafirai bakin cikin su takaicin da yake damun su na su gaba a ainihin addinin Allah manzon Allah bai samu karbuwa ba wannan takaicin ya mayar musu shi lam yanalu khaira ba samu biyan bukata ba ai muradahum min az-zuhri abinda suke nufi su samu daukaka akan annabi da mu'minai ba samu ba wa kafa Allahul mu'minin alqitala Allah madaukaki ya isar wa mu'minai yaki kamar yadda muka ji a baya ko birrihi iska ya aiko wal mala'ikati da mala'iku wa kana Allah qawiyan lalle Allah ya kasance mai karfi ala ijadi ma yuriduhu bisa samar da abin da yake nufi azizan kuma mabuwayi ne galiban ala amrihi wa anzala alladhina zaharuhum Allah madaukaki sai ya saukar da wayanda suka ainihin samu daukaka a kansu min ahlil kitabi daga cikin mazuwa littafi sune yahudu min bani quraiza min sayasihim ay husunuhum jamu sisati wato sorayensu da ganuwar da suka yi aw sisatin wa huwa ma yatahassalu bihi shine abin da ake katanguwa da shi wa qazafa fi qulubihim ar-ru'ba Allah ya jefa firgici da tsoro cikin zukatansu fariqan taqatulun wani bangare kuna kashewa minhu wa humul muqatalatu shine kisa wa tasiruna fariqa wasu bangaren kuma kuna ainihin ribace su kuna kama fursunan yaki minhum aizarari wa zalika anna bani quraizata wannan ya faru cewa banu quraiza naqadul ahada ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sun yi alkawari da annabi sai suka ware wa kanu ma quraishin fil azabi a lokacin da aka yi gazawatul azab suna tare da quraishawa falamma hazama al ahzab yayin da rindinar ta kare in sarafa annabi sallallahu alaihi wa sallama wal mu'minuna ila al madinati annabi da masu imani sai suka koma madina wa wada'u silaha fi sabahi tilka al-laila suka ajiye kayan fada a safiyar wannan daren falamma kana adh-dhuhru yayin da azhar ta yi ata jibril wa alaihi amma imamatu min istabraqin sai mala'ika jibrilu yazo yana yana daure da rawani na istabraqin wani abu ne mai kama da dibaji mai kalli rakiban ala bagla baida ya hawa wata farar alfadara alaiha qadifatun dibaji da sirdi ko ainihin riga ta dibaji wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama inda zainab binti jahshin annabi yana wajen matarsa zainab yar jahshin waya taksilu ra'sahu tana wankewa annabi kansa wa qad gassalat shiqqahu al-aymani yayin da ya zo ta wanke wa annabi gefen ga kansa na dama fakala ya rasulallah kad wada'ata silaha yace ya manzo Allah ka aje kayan fada kala na yace ya kala jibril sai jibril yace afallahu anka Allah ya ma afwa wama wada'atil mala'ikatu silaha amma ho mala'iku ba su aje ba منذ أربعين ليلة تنقنا أربعين وما رجعت الآن وما رجعت الآن إلا من قلب الكون بنداو وينزنن بسيدا نيمن وإن متاني وقال إن الله يأمرك بالسير إلى بني قريظة yace Allah ya ce ka tafi banu qurayza izhab ilaihim ka tafi gare su fa inni qarqadatu autad autarahum na yanke igiyar bakansu wafatahatu abwabahum na bude kofofin garin su wa taraktuhum fi zilzal na bar su cikin girgizar sa wa alqaitu ruba fi qulubihim na sanya firgici da tsoro a zukatansu fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama munadiyan yunadi sai annabi ya kira mai shela yayye kuwa anna man kana mudi'an duk wanda ya zan yana da fala yusalli yanna al'asara illa fi bani quraiza kare ya salla al'asar sai a banu quraiza fa hasarahum almuslimuna 25 layla musulmai suka je suka tsare yahudawa kwana 25 hatta jahadahumul hisar har sai da wannan tsarewar ta wahalar da su wa qazafa Allahu fi qulubihim ar-ru'ba Allah ya jefa tsoro a zukatansu wa qala rasulullahi atanziluna ala hukmi annabi yace da yahuda za ku sauka akan hukunci na fa abau sai suka ce fa qala sai yace da su atanziluna ala hukmi sa'd ibn mu'adh sayyid al-aus to za ku yarda da hukuncin sa'd dan mu'adh sayyidin al'ausu kabila ce a madina fara bubi suka dafa haka mahu fihim sai annabi ya bashi hukunci a kansu faƙala sadun inni ahkumu fihim an yi kutalar rijalu sadi sai ce ya yi hukuncin a kashe mazaje wata kusamul amwal a raba dukiyarsu wata sabba zarari wannisa a riba ce kuyangunsu da mata faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce laƙad hakamta bi hukumillah min fauƙi sab'i samawat ka yi hukunci da hukuncin Allah tun daga sama ta bakwai fahabasahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya tsere su fi dari binti harithi a gidan binti harith min nisa'i bani najjar daga cikin matan wata kabila banu najjar sun makara da ila suƙil madina annabi fita kasuwar madina allazi huwa suku hal yau har yanzu nan ne kasuwar fakandaka fihi kandakan sai aka yi wannan ginin ba da laɗi sun ma ba ilaihim annabi ya aika musu fa'ata bihim ilai aka zo da su wa fihim hayyun hayyu ibn akhdab ra'isu bani nadir akwai hayyu dan akhdab shugaban banu nadir wakab ibn asad ra'sul qaum shi kuma shugaban mutanen ne ai banu quraiza wa kanu 600 aw 700 su 600 ne ko bakwai fa amara aliyan wa zubairan yadribu anaqahum annabi yace da sayyidina aliyu da zubair bin awwam su yayyanke kan wadarahum fi zalika alkandak aka jefa su a wannan badala falamma faraga min qatlihim yayin da ya kare kashe su wan qada sha'anahum ya hada sha'anin su tawaffa sa'ad al-madhkur bil jurh alladhi asabahu fi waqat al-ahzab shi sa'adu sai rasu da mikin da ya same shi a yakin ahzab wa hadarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da manzon Allah ya zo wurinsa wa abubakar wa umar سيدنا أبو بكر دا عمر انتهى ملخصا من الخازن دا قولي تفسيري من سناء الخازن قال الله تعالى سألته وأورثكم أرضهم الله سيقادد دا سوقس يقادد دا كوكسس وديارهم دا قدا جنسو وأموالهم دا دوكيوينسو وأرضا لم تدعوها da kasar na da baku taka ta da kamar kuma ba'du wahiyar khaybara ita ce khaybara aka zarba da ƙuraiza an karɓe ta bayan banu ƙuraiza wata ta ba'atil futuhu daga nan aka yi ta cin arna faɗahumullahu farisa wa rom magana da ya ta baya sai Allah ya bashi farisa da rom wa gairiha min al'aradin lati zahara daga ƙasashen da suka bayyana au yazharu alaiha almuslimuna ila yawmil qiyama ko ƙasashen da musulmai za su samu ɗaukaka a kansu har zuwa ranar alkiyama wa auratakum ko haka ne ko wa auratakum ya dagadar da ku wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah ya kasance mai iko ne akan kowane abu to akan wannan zamu takaita in Allah ya kai mu gobe sai mu dora akan aya ta 28 ne ko wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين